لله ونستعينه ونستغفره بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا النبي نواتا المحرم النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم نادى دبو دير تريهدو دا تلاتين دا ترى wanda ya daidai da sha uku ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha bakwai mun haɗu a wannan masallaci mai albarka a ƙarƙashin wannan cibiya ta uwar muminai aisha radiyallahu anha wadda take cikin unguwar hausawa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu da muke gabatarwa na littafin al'imanu biliyomin akhir wallafar doktor sallabi hafizahullah wannan kuma shi ne darasinmu na 28 a cikin wannan littafi mai albarka muna nan dai game da bayani akan ashiratu sa'a a sugura ma'ana alamomin tashin alkiyama kanana wanda dama kamar yadda hadithai da ayoyin alkur'ani suka yi bayani alamomin alkiyama kala biyu ne ko kashi biyu ne akwai alamomi manya-manya waɗanda su suna dab da a tashi alkiyama sannan ko akwai kananan alamomi waɗanda su ma suna nuna karatowa ko kusantowar alkiyama to malam a nan cikin littafin ya kawo mana wajen guda hamsin da wani abu cikin kananan alamomin da suke nuna alkiyama tana ta ƙara kusantowa tana ƙara karatowa da mata wasu daga ciki yadda masu da'awar annabta bayyanar masu da'awar annabta to ko jiya ana labari an samu ko a cikin wani kawai na zamfara wani dan gulbi shi ma ya ce annabi ne an aiko shi dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk za a dinga samun wannan da'awoyi banda masu da'awar mahadi mahadi su ma ga sunan da yawa na sun za ku ta gani akwai wani bayani yana mahadin nan da ake magana zai bayyana shi ne suna fata ga saboda cikin waɗannan suna daga cikin duk lokacin da aka ga irin waɗannan abubuwa suna fitowa to alama ce da suke nuna cewa alƙiyama tana ƙara kusantowa sannan abu na takwas akwai bayyanar ainihin wata gobara wata wutar daji wata irin wuta wato wadda za ta dinga rarakar mutane tana fatattaka so wuta ce wadda za ta bayyana a yankin hijaz sannan daga ci abu na tara da muka karanta shi ne akwai samuwar aminci da zaman lafiya da kwanciyar hankali shi ma yana daga cikin alamomin tashin kiyama wanda wannan da yalwatar dukiya malamai sun ce duk zai bayyana lokacin musamman lokacin bayyanar mahadi za a samu waɗannan abubuwa da haka intisharul am yaduwar zaman lafiya da aminci alama ce cikin alamomin tashin alkiyama kanana sannan akwai yakin turkawa yakin turk shi ma wannan ɗaya ne daga cikin alamomin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce duk lokacin da aka samu wato ainihin wato turkawa wato sun farma al'umman musulmi da yaƙi to alama ce da suke nuna cewa alkiyama ta kusa ainihin wato afuwa sannan akwai kitalul ajim shi ma wannan duk yaƙe-yaƙe ne waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallam tun yana raye ya yi ishara ga faruwarsu kuma ya jingina faruwarsu zuwa ga alamomi ne na tashin alkiyama daga ciki akwai wato taɓarɓarewar amana lalacewar amana rashin amana ta yadda zai zamanto amana sai dai wane da wane sai wasu 'yan tsiraru wasu 'yan ɗaiɗaikun mutane su ne kawai suke iya rike amana har ma ya zamanto ana kallon su wasu gidadawa waɗansu waɗanda ba su san inda aka dosa ba saboda sun ce za su kwatanta rike amana ta yadda abin ya zama ruwan dare kawai kowa ma hakan take kowane gauta ja ne sai wanda Allah maɗaukakin sarki ya tsame lokacin da ga amana masu rike ta sun yi karanci ana ta samun zaizaye wata to alama ce da take nuna maka cewa a kiyama ainihin wato ta kusa ainihin wato ta kusa zuwa daga ciki akwai ainihin wato ɗauke ilimi da bayyana jahilci lokacin da jahilci musamman jahiltar addinin musulunci ya yawaita a cikin mutane ka ce jahilci karka ɗauka jahilci na sanin rayuwa a'a hasali ma zai zamanto mutane sun fi mai da hankali sun karkatar da akalarsu wajen kokarin ilimi na zamani da kokarin yin karatu mai zurfi na zamani da jahiltar addini duk lokacin da ga ilimin addini yana taɓarɓarewa masu shi su ma ba su da daraja da kima wanda wannan yakan alamta maka cewa mutane ba za su dinga zama masu addini ko masu ilimin addini ba domin sun ga yanda masu ilimin addini suke ba su da kima ba su da daraja a cikin al'umma kila kuma ba su da daraja har a wajen mahukunta to wannan zai sa sai gaba ɗaya a raja'a a karkata zuwa ga abin da ya shafi ainihin wato ilimi na zamani wanda shi kuma ilimi na zamani bai da bambanci da sauran ainihin wato bangarori na rayuwa na ilimi ne na sana'a za ka iya samun mutum profesa a ilimin zamani amma jahili ne murakkab a ilimin addini in ka shiga ta kasashe da ake ganin sun ci gaba a duniya za ka je ka tarar da mutum gashi ya kai sarkin profesa amma yana bautar rana ko yana bautar wata ko yana bautar saniya kuma profesa ya ko ya kai sun waura takuri a abin da ya shafi karatun zamani amma gashi yana bautar dan maraki ko yana bautar sa wanda kaga wannan duk lokacin da kaga mutane ba sa bawa addinin musulunci ko a ilimin addini kulawa da kuma ɗauke ragowar malamai na gargari waɗanda suke rufe ido su faɗi gaskiya ko mai ɗacinta to wannan alama ce da suke nuna cewa ainihin wato alkiyama ta kusa tashi daga ciki shine akwai kasaratu shurɗa wato samun ainihin wato ashurɗa ko ka ce ainihin wato jami'an tsaro ko masu ɗamara masu kaki ba samu ta su koyawaita su bane matsala su zamanto azzalumai kuma da su shugabanni suke haɗa kai wajen a cuci ko a zalunci talakawa suna taimakawa zalunci to duk lokacin daga irin waɗannan su suke yawaita a cikin jami'an tsaro na gargarin 'yan tsiraru ne ba su da yawa sai waɗanda suke su ma suna son a yi ba daidai ba kuma suna taimakawa rashin yin daidai to wannan duk alamomi ne da ba za ka iya hana faruwarsu ba domin alama ce cikin alamomin tashin alkiyama wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa kuma babu makawa sai sun faru abu na gaba shine yaduwar zina yaduwar zina da abin da ya shafi luwadi da abin da ya shafi maɗugo mace ta nemi yar uwarta mace namiji ya nemi namiji da abin da ya shafi ainihin fyaɗe din nan da ya yawaita da dukkan wani nau'i wanda yake da alaka da zina alama ce cikin alamomin tashin alkiyama anana wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi bayanin ainihin wato faruwar su daga ciki akwai kuma ainihin wato neman dukiya ta kowace irin hanya ba tare da ainihin wato kula da tsaftace ko tsarkake hanyar samuwar dukiyar ba wannan yasa za ga hanyar riba ta samu ainihin wato ta gomashi hanyar cin riba ƙara faɗaɗa ta ake ƙara bunƙasa ta ake mutane ƙara ruɗuwa suke wajen zuwa su karɓi dukiyar da za a ɗora musu ruwa domin su juya ko a kasuwanci ko domin su yi wasu bukatu nasu na yau da kullum na rayuwa duk lokacin da kaga riba tana yawaita a cikin al'umma alama ce cikin alamomin tashin alkiyama Allah kiyaye bayyanar kayan kaɗe-kaɗe da bushe-bushe da raye-raye wannan su ma alamomi ne cikin alamomin tashin alkiyama ta yadda zai zamanto sun halatta tun mutane suna ganin kamar ba daidai ba ne ya za a ce yanzu da ana kada ganga ana kada kaza ana yanzu kuma abin hayi an zama an koma ana amfani da kaza ana amfani da kaza har kuma ya zama yanda suka yawaita da yanda ake yawan kada kadan da raye-rayen da bushe-bushe a kan watsa labarai da yanda ya yawaita a cikin wayoyin mutane har kuma zai dawo ma mutane ba sa ganin kuskure shi yasa zaka iya ganin mutum mai mutunci da irin wannan abubuwan duk yana ji yana sauraron abubuwa suka yi nisa har ta su samun masu inkari to wani lokaci fa shi munkari sai ya yi kuma kai ka zo ka ce ne lokacin da ake kokarin dawo da mutane a gaya musu munkari kai kuma a wannan lokacin kai ne wani mutane za su kai ma'ana shi laifin an gane shi yau da kullum shedan abin da zai fara yi shine za ka za ka daina jin kyamar da Allah ka daina jin kyamar ko za ka daina kyamar yanzu misali kan wasan kwaikwayo misali yan fina-finai din nan ya za ka ana ta abin nan amma tunda abun ya yawaita kuma an yi shiru tun ana ganin kai ba suna lalata tarbiya suna kuma ga sunan yawaita suke da ake suna da ƙara fitowa sababbi suke ƙara siya muke ana shiga da su cikin gidajen muna suna ainihin wato kallo da iyalanmu to ka ga irin waɗannan abubuwan a aure ne ba da ganin da su ne kowace da shi a dinga ganin duk abin da ake yin kare da yanzu kuma an zo ana da shi matsalar da ke ce dan aka kyale shi sai ya yi mutane ana gaya musu hankali ne sai yanzu a kayan kaɗe-kaɗe da za a ga masu jin kaɗe-kaɗe da kuma ainihin wato masu yin kaɗe-kaɗen da masu jin kaɗe-kaɗen kila za ka dinga jin gida zuwa ga wasu daga cikin matasa to amma da ka ga abin yana ta ƙara ruwa yana ƙara ruwa inda ba matasan ba ma da maza duk za a ga ana jin wannan kuma har ma yanzu ya zama to wani abu na sana'a da za a ga mutum ya zo ya buɗe shago ya aje mutum su biyu kawai an yi biki a ɗauko kawai a zo a sa wannan kaga wannan har kenan da har an yarda lokacin biki yayi a ji a kira wani kuma kiran wanda yake daura da kaga wannan yana daga cikin usulul ma'ad yana daga cikin wanda ainihin wato malam ya kawo shi ne yawaitar kayan maye alama ce cikin alamomin tashin harkiya annabi sallallahu alaihi ya yi bayani a kan haka cewa lokacin abubuwan maye sun yi yawa kuma kuma har ya zama so yawan nasu sun kai yadda za a da yadda su ba tare da mutane inkarin masu sana a su masu kyauta ba iyaye sukan ɗaure wa ƴaƴan su inda aka ne sana'ar kai da an kama hanya ce sallallahu alaihi wasallam ya ambata na yawaitar masallaci ba tare da bukata ba wato idan ya zamanto masallaci ya zama gurin gasa suwa na sun gina a unguwarsu ko a layinsu mu ma sun gina suwa na sun yi masallaci mu ma sun yi masallaci ga masallaci kuma taku biyu uku ga masallaci to wannan alama ce cikin alamomin alama yawaitar masallaci masallatai ba tare da samun yawaitar masallaci ma bai bida na shi Usman dan Fodio zaka ji bayanan da yayi da kuma maganganun da suka kawo na malamai game da wannan alama ta tashin alkiyama sai wai ta masallaci yace Allahumma sai dai idan yawan masallata ne ta yanda duk masallacin da ka je ba za ka tarar da shi ainihin wato ba a raya shi ba za ka tarar da mutane suna cika a cikin su suna rayawa amma eh dai misali a nan yankin da muke ciki wannan masallacin ya wadatar mutanen unguwar ko wanda suke kusa da gurin bai musu kanan ba ba su da sake gina wani masallaci idan kuma aka gina to ya zama to bukata ce sa aka gina ba sha'awa ko kuma ganin su wani sun yi ba sun yi ba sannan bayan wannan kuma sannan ka kashe mutum masallaci ne tare da cewa kila akwai wasu abubuwa muhimmai wayanda tunda su ne ake nufi da masallacin su su wadatar ragowar wannan kuɗi da za a yi masallaci wata kawa wadda kuma ba a yi ta kila za a yi amfani da kuɗin duk satin da yake kaga wannan shi ne ainihin alama ta قال المؤلف رحمه الله تعالى ما ولفون وانا اللتافي الله يمسى رحمه يجي التطاول في البنيان alamar alamomin tashin alkiyama shine tsawaita gine-gine dogwayen benaye dogwayen gine-gine da za a gane kai wannan ita ma yana daga cikin abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a cikin hadithin nan hadithin sayyidina umar hadithin Jibril, inda ya tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam game da tashin alkiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce bai sani ya ce to ka bani labari game da alamomin tashin alkiyama cikin abubuwan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa mala'ika jibril ya ce shine wato za a ga mutane wato ainihin wato riya sha'i ya ta dawo lulu fil bunyan ga mutane talakawa matsaraita masu kiwon dabbobi amma za su zama manya-manyan mutane ranar tasawa alamomin tashin alkiyama ƙarshen zamani za su zama manya-manyan mutane masu manya-manyan gine-gine a cikin manya-manyan birane lokacin da ya ga ana ta kawata domin dama Allah ta'ala ya alkawari ba zai tashi duniya ba ya tashi kwalliya sai ta yi ado inna ma masalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama ko fa'ala bihi nabatul ard mimma ya'kulu an-nas wal an'am hatta idha akhadhat al-ardu zukhrufaha wa zayyanat وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تزل في الأرض كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون aitai yanzu za ka da in ka kai tafiya ka wuce wasu unguwanni za ka ga daji amma yanzu za ka nan kai nan ka hau biyu kenan za ka yi zuwa kai nan da za ka ga ka wuce hotoro da hotoro ba kowa da zai je amma yanzu an wuce hotoro an wuce ina ne an wuce safiyar waye an wuce rijiyar gwangwanci an yanzu duk ya dace a cikin yanzu da ka zo kana yara za ka ga duk jarmana hannun ƙauye ƙauyukan jarmana suna shigowa su kawo sannan abubuwa nan yanzu ka ce wannan jarmana ƙauye ko irin lilabi sai ya zama ka ci duk sai kasa ta zama to ta ci ado ciki ne ke na kuna turmi yana ana kuna kuna birnin so yana bunƙasa kuna dogara da kuna kan alamomin da cikin alamomin tashi kiyama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai Allah ta'ala ka ya faɗa kuma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi ya ka cikin alamomin ba kowa ba ba ƴaƴan kowa ba su za su zama wani mutane wannan yana daga cikin abin da zamu karanta ta da haka at-tadawul fil bunyan ka ga gine-gine malam ka ga da tun ana bene hawa sai an koma ana hawa goma hawa ashirin hawa kaza hawa kaza duk tsawaitar gine-ginen alama ce cikin alamomin tashin alkiyama sai kasa ta cika da manya-manyan gine-gine manya-manyan masana'antu manya-manyan kamfanoni manya-manyan ainihin wato ma'aikatu na gwamnati an sa tayil a ko'ina an sa fitulu ko'ina daga fitulun kan titi an shigo lungu kalkal sai an kalkale ko'ina sai an gama Allah ta'ala kuma ya ce alamomin alamomin tashin alkiyama daga cikin alamomin tashin alkiyama mana yace wiladatul amati amati wato wiladatul amati li rabbatiha wato kuyanga ta haifi uwar bijiyarta a wancan hadisin na biyu shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wannan yace shine an talidal amatu rabbataha kuyanga ta haifi uwar bijiyarta kuyanga ta haifi uwar bijiyarta malamai sun yi maganganu da tafsirai daban-daban a karkashin wannan gaba game da ma'anar wannan an talidal amatu mata wasu suka ce ma'anar ta ce idan mutum yana shi ɗani yana da baiwa sai ya mai da ita sadaka yake zaruwa da ita idan ta tashi ta haifan masa ɗa ko ɗaya to yanzu wannan yar da ta haifa ita ai ba baiwa ba ce yaci domin babanta ba bawa ba amma ta ɓangaren mahaifiyarta kaga mahaifiyarta baiwa ce amma kuma babanta ɗa ne kuma ɗa yana bin mahaifinsa da haka yanzu ta samu ɗaukaka da daraja sama da ta babata yanzu kaga kenan za ta iya ba babata umarni ga shi ta haife ta amma ta ta zama uwar yadda ta zama shugabanta domin yar ainihin wato shugaban kuyan gani ina ba ta gane da haka kenan kaga an rikice maimakon ta zama uwar ita ce take ba da umarni ya tana karba a'a yanzu abin an samu ainihin wato upside down yanzu kiyar ce saboda tana da kasaita ita ya ce ba baiwa ba amma amma ba mace baiwa ce yanzu ta fi ba mace kima da shari'a kila za ka iya ganin ba mace ta tafi ta mai shi amma ka samu kyautatawa ainihin wata wasu malaman ya'ya za su fi karfin iyaye ya'ya za su fi karfin iyaye su kaga yana da kamata wancan mata maimakon kai ne za ka yi wa ɗanka fada kai za ka ce ga abin da zai a shi ne zai maka fada don me yasa za a dinga kai masa fada ya gunguni kai fada ya ci shi wallah baya san a yi maka ka shi wallah ana san ba amma yanda abubuwan suke faruwa a yanzu ku ba yana yana lallaba kansa maimakon shi da ya lallaba mahaifinsa ya lallaba iyayensa a su ne su lallaba shi ba a sa shi ba ne tsawa ya ci kuma zuwa a can sai ana ta bashi hakuri sun da sun da shi kuma ya nuna sai saboda yana yana da wani abu a hannunsa ka ji za a zartar da wani abu da ba su da iya zartarwa ba a jira sai alhaji a dawo wadansa ne alhaji ko neman aure aka je sai a ce to babban wannan su ne baya an fahimta sai ga da mutum matashi yana zaune a majalisa cikin abokansa amma ga babansa da bokiti guda biyu ya tafi da ruwa sai yanzu yaro mahaifiyarsa ba za ta aike shi ya kai nika ko ya ɗebo ruwa ba sai da magiya wani lokaci har sai ma an cewa yaro za a ba shi kuɗi duk in ka kalli gidaje sai ga sai dai almajirai yawanci su ake mora ga yara a gidan ba sa shara almajiri ne ke shara ba sa wanki almajiri ne ke wanki ba sa zuwa ɗebo ruwa almajiri ne ba sa kai shara shara in za ta dinga duba da kuka ya rufe fara in ma su kai wa mutum sai dai almajiri an samu an tali da almatu rabba uwa ya ta dinga yin babu ya ta yanke uwa ta yanke kauna tana ba ta in ma na gaya mata sai ce ce kamar da sai da duk lokacin da aka rayu ya ya sun fara iyayen su ba su samu hankali da lafiyar alama ta tashi malkiya ya ya ba su karfin iyayen to duk lokacin da ka ga irin wannan alama to yana nuna maka cewa lallai ana dafa shi yanzu wannan yanayin da kake auna da wannan hankali da al'amata yanzu ba a ko ke ba wa mahaifinsa umarni ko aikin aikin za a zaka wa wani babansa zai ba wa wani ne ko zan zan turo kuma za a abun da ake dani Allah ana kokari muna nan Allah ya ƙara ɗaukaka yaka kuma wallahi sai da shi ta ta ce shi ya yi ba shi da kuma albarmar da zai tura ba shi ba shi ma bai ita walanta da yake tara a cikin aikin baban bayan mai karfin hali ke nan cewa na baya ciki ne je ya baban na zuwa sai wajen minti biyar minti goma baban sai na jiran ka yi baban na ce ina zuwa ya ka san tsofaffin nan kai su ba su cika riba ba ka dinga jin mutum yana faɗan kalmomi masu kaushi ga iyayensa waɗanda alamomi ne yana tun musulmi na yaro an da ne kwanci ta haife shi kuma su kusurin kashe sai ya riga kowa ba da iyaye wato na rasa wannan ba amma duk da alamar wani wanda ya fi kowa fara ya fi kowa rashin da'a ga iyaye yana wani malami mai biya mai zuwa wajen karatu yana ji baya zuwa ya yi saba saboda kada ya halaka shi kuma sai a far masa Ka fahimta shi kuma sai ya zama ko an fara sai mun gaba waɗannan abubuwan suna daga cikin abubuwan da ya kafaratul qalb alama ta ne wato 22 kafaratul yawan kisa yawan kisa da kake yawan kafaratul qalb wannan alama ta ce yanzu kwanan da labarai ya ce akwai dabbobin da suka shigo ruwa ya zo ya ce haba ya za a yanka su dabbobi ba gara a ce ne yi magana kawai sai shi ma ya babban ya ce a kamo su ya ga da gaske suke ya fito da kuma kawai kamar kaji kullum cikin kaji an yi tsallaka guri kaza an yi kaza an yi kaza تقارب الزمان kusancewar zamani da uku karatowar zamani taqarubuz zaman ne ake nufi da taqarubuz zaman irin su imam nawawi irin su ibn hajar al asqalani irin su alqasim da wasu cikin malamai suna ganin abinda ake nufi da taqarubuz zaman shine cire kamar yadda ake cire albarka a komai da shi ma zamanin Allah ya cire albarka abinda da za su yi abubuwa masu yawa a ciki yanzu sai da ba albarka a cikin zamanin sai ga ba ka cikin wannan abubuwa da haka nan kul baraka suka ce shi yake nufi da ainihin wato ta kafin zama albarkar zamanin za a ce kamar yadda yanzu kuɗi na su balu kila za a ga an cire albarkar kuɗin da haka za a ga da kana da dubu ɗaya abin da za ta buƙatar da za ta yi ba da yawa amma yanzu kila saboda an cire albarkar za ka da balu to shi ma zamanin zai zama to irin wannan ba shi da balu an cire a da abin da za ka yi lokacin da za ka yi amfani da shi wajen yin wasu ayyuka na gari na kirki to sai ga yanzu lokacin nan da ya wuce Sai ga- wasu kuma suka ce a suhulatul ittisar wacce ne da ta kawo da zama. yanzu nan ya gaji mutum ya shiga cikin hawa da da ake wajen watanni ake yanzu cikin awanni ake zuwa ke buɗe ina ni za a gani a da da kila sai an wani da ana yanzu sai ka ji kawai cikin yan aure kila wani lokacin ko a jaki ko a kan yan abubuwan su ne wani lokacin da ke da ake yanzu ta ƙaro da shi ma'ana kenan Allah madaukakin sarki zai kawo wani zamani da za a samu abubuwa waɗanda za su sauƙaƙe zamanin ya zama kusa da kaduna nan da kake kallon yanzu sai ka je ka ga yana nan da ka zuwa sai ka dinga jin ana eh yanzu fa cikin awa kaza fa da ka samu ba direban ya zama kaza ba mulmota a hanya lafiya kallon da haka kafiri baya ne baya dace ba wato ba a samun tsawaitar isa inda zaka wasu kuma suka ce a a taqarubul hissi wannan taqarubul hissi da muka ambata ko wanda suka ce taqarubul zaman ma'anawi wato ko za su a ma'ana wasu kuma suka ce a wato wato cewa kurat kowar zamani a ma'ana su ne masu wancin cewa za a za a cire kuma samun hankalin za ka kira sauƙin isa'in da za ka to duk lokacin da ya samar da abubuwan sufuri abubuwan wato a ainihin wato harkar sufuri inda za su sauƙaƙe da zaman to an kusanto da ga wannan alama ce cikin alamomin tashin lafiya duk wannan motocin da jirage da abubuwan duk da ake samu dan rage zangon nisan tafiya ko kuma zangon tazarar da ake ko lokacin da ake batawa wajen tafiya yanzu wannan abun ya ci wannan tazarar alamomin tashin lafiya kuma suka ce a a taqarubul hissi wato zamanin ne zai zai matse suka ce to in wannan ake nufi to zai faru ne lokacin zuwan dujal annabi sallallahu alaihi wasallam yace shekara za ta zama kaman wata shekara za ta zama kaman wata wata zai zama kaman sati sati zai zama kaman kwana daya kwana daya zai zama kaman awa abinda za ka yi da a shekara daya ko abinda za ka yi misali abinnan a shekara daya to yanzu sai ga kankayi sai ga kaman wata ɗaya shekara a ta yanzu ku tuna ba jiwa ba muka yi ramadan yanzu kila za a fa an fara lissafin saura wata kaza ramadan ta karubus zaman da haka lokacin za a ga kamar rarrabe takure shi a jiki ta yadda za kila yanzu kan tasiri sai a duk yau rana kaza yau rana amma yanzu kamar yau muka yi karatu ranar juma'a juma'a to wasu malaman da suka tafa kan ana nufin a taqarubul hissi kusantowar zamanin na hissi wanda ido zai iya gani lalle za a ga awoyin nan kamar rage su akai duk cewa an duba za a ga awoyin nan 24 ne a yanzu kwanakin nan na sati har yanzu kwana bakwai ne ba rage su akai ba kwanakin wata har yanzu kwana 20 ne ko 29 kwanakin shekara tana har yanzu wata goma sha biyu ne ko kwana 100 ba rage su akai shi yasa su imamu nawawi suke da suke da ra'ayin cewa at-taqarubu al-ma'anawi ta yadda awoyin kana kallo in ka ce at-taqarubu al-hissi ai awoyin ba sai suka ce in ko wannan ake nufi to sai nan gaba cikin manya manyan alamomin tashin alkiyama da annabi sallallahu alaihi wasallam ce shekara kamar wata wata kamar sati sati kamar kwana daya kwana daya ina fata kun fahimci wannan da kowanne wasu kuma suka ce duk zaka iya hada su duka a taƙarubu zaman ana nufin za a cire albarkar zamanin sannan za a samu ainihin wato suhulatul ittisal nan da nan ka isa guri ba tare da abun nan ba wanda da sai ka ɗebi kwanaki yanzu an tafi yanzu cikin ɗan awoyi sai ka je guri da haka suka ce duk wannan zai iya ɗaukar ba ina fata an gane dan haka dai da muka yi su duka ko dai wannan na shekara za ta zama kamar kwana ganin haka din ne kamar haka abin ya ta cewa ba a rage kwanakin ba ba a rage watannin ba ba a rage amma in ka zauna sai ga yadda abin yake gudu sai ka dinga ganin kamar shekarar nan fa ba wata goma sha biyu muke yanzu sati sai ga kamar ba kwana bakwai ake yanzu kwana kai kamar ba awa ashirin da ake saboda yadda su yake hanzari wannan hanzarin lokacin a shine albarka abinda da ilimin gona ce da kai noma dari kaza ko buhu kaza wasu da ka noma bai suka samu rabin haka ko kasa da haka wannan cire albarkar shi kansa lokacin alama ta cikin alamomin tashin alama ta ashirin da hudu ta karubul aswak wato kusantowar kasuwanni shi ma wasu alamomin da na alamomin tashin ko ina ya zama ta karubul aswak da kilan za ka je kasuwar hatsi sai ka tafi bugungu wakati ko ko da wanau misali in nan kusa to tarubul asbat shine ne kuma ya kai yanzu kana son hatsi ko da nuna wani kisa da ba can an bude a kuka akwai a cikin kasuwa akwai bangare da hatsi takarubul aswat da kila sai ka je kasuwa ko sai ka je kantin kodi ko sai ka je kaza ya ka kan goro ba wanda za ka samu ga sto nan ga wane ne ga wane ne ga duka wannan kusurkar kasuwannin ko ina ko ina ko shago ko ina ana ganin kai fa yanzu fa mutane sun fa dage ana ta kasuwanci yan kwarai da gaske kuma alkiyama tana kara wasu malaman suka ce wannan zai iya daukan ma'ana kamar guda uku ta karubul aswad suka ce sur'atul ilm bima yakunu fiha min ziyadatin mis ziyadati as-si'r wa nuqsan karubul aswad inda mutane suke da da ilimi game da sanin da ake fara da kuma sami kila akwai haruki yanzu da ake da rediyoyi ba ga labarai har da wani dan labari ake kawowa na kasuwanci a yau farashin kafi gero yana da ya kai naira kaza shinkafa yanzu buhunta kaza kwano kaza a tafi abinan abinan wata kaba ce yau an ci tumatir yau buhu kaza tattasai buhu kaza kwano kuma kaza kwanan albasa kaza ko sannan a taho yan yan gwal su ma a ce yan gwal yana da abin nan kilogram kaza ana ce da shi kaza mai dan dubai ana ce da shi kaza dan saudi ana ce da shi wannan ilimin nan da suke kowa ya zama da suka ce shine ta kawo abubuwa wanda da kila ba wannan ittisalat babu wata hanyoyi na sadarwa shi yasa za ga a lokacin da aka sallallahu alaihi wasallam a wani hadisi ya hana ainihin wato tare karauka ko ayar la talaqqa urrukuba haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kar ku tare ayari a bayan gari fatauci kaji ya samu kaya tafiyarsa ya kwashi fari dawo wanda ya kwashi fari a wannan kwashi cikin kasuwa zai iya tura shi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce a kyala mutane ba sa su sa su ce a mutu ya tsaya wahala ya kwana a daji ya ga fargaban yan bajira hanya ba kyau ga kaza ya ci abincin da ba shi ya kamata ya ci ba saboda yanayin tafiya ya kwana wurin da ba ya kamata ya kwana ba ya sha wahala kuma ya taho kawai shi kenan sai wani ya ce duk kayan nan da kayo ka sauci ina so kai ka san sai ku ciniki da shi a kuma farashi ya dauka kaya yana na ada da aka ce ka siye kaya da ya fito annabi ya ce a kyale shi shigo kasuwa ya yi yaya kyakkyawa in ya hau to Allah ta'ala ya azurta sai kayansa a fara kamar yadda in ya zo tara kaya kare ba yadda ya iya dole shi ma ya karyar da kayan sa biyar haka kasuwa take yawmun laka wa yawmun alayka an fahimta to kaga amma yanzu za ga dubba wata yanzu duk da yan kasuwa za ga harka ce ta waya to yanzu amma daina tukar tafiya kasa ne yanzu akwai wani abinan wane ne store a cikin akwai wani abin nan eh to to ka gani ka wallahi ka san duk ka san duk ko mutum da zuwa cikin aiki ko zai da dizin da kala ya kuma wani abin da ake yi yi da zai ko ji wane ne eh za a ko za ka ce cewa ga abin da kake so kai ka a kawo ka gida ka ga kuma ka biya kuɗin da ka ya ga maka inda za ka sa ko ka kawo wannan ilimin ya sa yanzu kasuwa ta zama kusa take yanzu na ɗan kasuwa zai ɗaga waya nawa ne farashin kaza yanzu nan zai ji labari da haka wannan shi ake da shiga ainihin tsawon kula ba a cikin da sai kasuwa kaza da kasuwa kaza ko kuma an sa game da farashin farashin yadda ya fara wannan a wannan na ɗaya ke na biyu kuma suka ce sur'atu sayr min suqin ila suqin kyakkyawar yanda ana da abubuwan sufuri wanda su kasuwa kaza da guri ne mai nisa wanda da in za a tafi cin kasuwa kamar kauyuka za a ga da in za a ci za a tafi abin nan sai an yi haɗa gungun mutane sai an yi kaza sai an yi kaza to yanzu za a ga qur'atu sai akwai abubuwa da za su sauƙaƙe a samu sauƙin tafiya daga kasuwa kaza nan da nan sai a kasuwa suka ce muqaranatu ba'daha ba'dan fil as'ar واقتداء واقتداء بعضها بعض اهلها ببعض في الزياده والنقصان cikin alamomin takarubun zaman daga cikin ma'anar takarubun zaman shine suka ce yanda akan akan samu hadakar ko haɗin gwiwa na 'yan kasuwa game da farashin da ya kamata a sai da ita ina fata an gane ta yanda wasu suna koyi da wasu wajen farashin wajen raguwar su yadda za a zauna a tattauna ko a yi mitin ko kuma a kira suna a waya kayan kamata ya sai da kayan da kaza da sauransu to wannan duk yana daga cikin takarabul aswa ka kayan kasuwa kullum suna da awayana suna da masaniya da wayewa game da yadda kasuwa ta wasu sun fassara takarabul aswa ta duk da waɗannan ma'ana wasu suka ce yawaitar shaguna yawaitar kasuwannin ko ina yanzu ga shago nan an buɗe da ake sai da kaza ga shago da ake sai da kaza ga shago da ake sai da shaguna ko ina yanzu kasuwa yana cikin alamomin tashin alkiya kowanne ka ɗaukar shi ma'anar tana iya fita abu na ashirin da biyar zuhuru shirki fi hadhihi al'umma bayyana shirka a cikin al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan aiki jajawur da ainihin wato annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da sahabbansa Allah ya kara musu yadda suka yi da kuma tabi'ai da sauran manyan malamai na musulunci da wajen rubuce rubuce da yada addini da kokarin murkushe shirka da ainihin kafa tauhidi a bayan kasa to kuma za a samu sakamakon wancan jahilci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na alamomin tashin alkiyama to kuma shirka za ta iya dawo hankali kaga mutum musulmi yana ikirarin musulunci amma yana yin shirka bayyana shirka cikin al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada kulawa wajen abin da ya shafi jalibin shirka ya bada kulawa kwarai da gaske wajen abin da ya shafi jalibin tauhidi domin kada mutane su fada shi yasa har irin abubuwan da kanana kananan shirka ne sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayani akan su irin su rantsuwa da wani Allah irin su yabansa fiye da matsayinsa a hadisi akwai hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam yace la taquruni kama adaratin nasara bin maryam kar ku wuce iyaka kar ku yi shigi da azarbabi wajen yabona kamar yanda wato nasara suka yi wa ainihin annabi isa dan maryam faqulu abdullahi wa rasul in kun tashi yabona ku ce ainihin wato abdullahi wa rasul shi yasa alfazazi yake cewa zinil qawla in hawalta madaha muhammadin fa fi kulli qawlin mustahilun wa jaizun ka auna ba komai zaka jingina wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba akwai wani abun da ka ɗaukaka matsayin matsayin da Allah ta'ala ya ajiye shi akwai kuma abun da ka rike masa matsayi shi yasa alfaza zai a cikin hadisi yake ga ma zinil qaula auna maganar da zaka faɗa in hawalta madaha muhammadin idan kana kokarin ka yaba annabi muhammad to ka sa wannan kalmomin da zaka yi amfani da su wajen yabansa akan sikelin au na shari'a domin fa fi kulli qaulin mustahilun wa jaizun duk magana akwai mustaqiliya akwai kuma ja'iza to annabi sallallahu alaihi wasallam har irin wannan sai da yayi ishara wani yazo yace ma sha Allahu wa shita yace a fa qul ma sha Allahu wahda haka Allah ya ga dama sannan ka ga dama yace a Allah shi kadai ne mai ganin dama duk waɗannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tattara waɗannan abubuwa don kare janibin shi ainihin tauhidi to amma tattare da haka karancin ko jahilci da rashin ainihin ilimi zai jefa al'umma cikin kogin ainihin wato ainihin wato shirka ta yadda za a dinga roƙon wani Allah a dinga kiran wani Allah a dinga zuwa ana bautar wani Allah a makabartu waɗannan duk za ga abubuwa ne da kana da su a yanzu ma suna faruwa ko a je a yi wa wani Allah sujada ko a dinga yi wa wani Allah wani abu na haƙƙin Allah a ɗauka kwace daga Allah maɗaukakin sarki a ba wani Allah duk yana faruwa a cikin wannan yanayi da muke ciki to wannan alama ce cikin alamomin tashin alkiyama alama ce cikin alamomin tashin alkiyama Allah ta'ala ya kiyaye abu na ashirin da ainihin wato shida zuhurul fuhush wa qadi'atur rahim wa su'ul jiwar annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji yayi faɗi hadisai da suke magana game da waɗannan alamomi na tashin alkiyama zuhurul fuhush bayyanar alfasha sababbin yanayika da style iri-iri na alfasha sake fito da su ake zuhurul fuhush alfasha kala-kala iri-iri ga sanan sai iya wa'anda ka ilimin ka ya zo a kansu don haka wannan bayyanar alfasha a cikin al'umma ta yanda ƙazantar da alfashar da ake har wani lokaci har da maharim muharramai yanzu ana cikin wani yanayi da za ga mutum yana neman kanwansa uwa ɗaya uba ɗaya kaga uba yana neman yayansa zuhurul fush akwai wani ma da aka ce ya dinga neman yar har sai da ta samu ciki ta haihu ake cewa ɗa ko jika tuffa a cikin wannan al'ummar ɗa ne wannan yanzu ɗa za a kira shi ko jikansa shi ne aka ce ɗa ko jika da za a ga alfashar ƙila a jiya ya haka abin yake faruwa to yanzu abubuwan sun dawo alfashar muni da yanayin bayyanar alfashar ya sa har da shi yake kaji an ce mutum ya nemi yar wansa yayar yanzu kwanan baya muka je da abin na a karkashin wani kwamiti aka ce an kamo wani ‘ya'yansa guda biyu ya yi musu ciki ‘ya'yansa ba guda biyu ‘ya'yansa guda biyu sannan an samu wani shi kuma yana ƙoƙarin karantar da yara ko kuma yana ƙoƙarin wai ana kai masa yara yana musu horo saboda marasa jin magana aka kai masa su su biyu ne shi da wansa shi yana neman matan su kuma kanin yana neman mazan ka ji da Allah duk a cikin wannan al'umma kuma muna sa ran mu dinga ganin daidai mu dinga ganin rayuwar mu tana tafiya daidai kazanta iri iri za ka ta je kwama tala kala kala a cikin wannan yanayin da muke ciki to wannan zuhurul fuhush din bayyanar alfashoshi kala kala a kama ce alamomin tashin wani jama wa qatiyatur rahim yanke zumunta kowa da kuma ana magana kuma alaƙar a jikin shiga ba an shaka layi akwai wanda wajen rabon gado sabi a kan so ko suka daina magana ga su gidansu ɗaya wa da kani a kan rabon gado da aka zo wajen magana soro suka daina magana kwata-kwata kuma kowa ya je ya jawo ƴaƴansa da matansa ya aka shata layi ba ruwan kowa da kowa kowa fatan wani mummunan alkaba'i ya fada kan wanda yake kowa ɗaya wa ƙafi'atun rahim yanke zumunci ba zumunci kawai kowa in ya samu ta kansa yake kawai ba ruwan mutum da yan uwansa ba ruwan mutum duk babu kawai kawai kowa ya ta kansa kawai shi ma ta kansa yake to wannan lokacin duk da aka waye gari aka samu wannan ƙafi'atun rahim zumunci ya sakwarkwace yan uwa ba sa zumunci duk da cewa zumuncin nan ya sauƙaƙa yanzu wayan nan zaka iya yin zumunci da ita in ka sa naira ɗari yan uwanka na nesa da zuwa ka sa mota ya ka gare ka in ka sa waya ko naira ɗari a waya zaka iya zumunci a ɗan gaisa a ji lafiya ake lafiya lafiya lafiya ka kira gwaggonka ta guri kaza ka kira innarka ta guri kaza ka kira amminka na guri kaza ka kira haka kal ɗinka na guri kaza yayanka da yake guri kaza wani ɗan uwan mahaifinka haka dukkan zaman to kana sadar da zumunci da su amma mutum baya zuwa da kafa kuma aljihunsa baya isa can sannan kuma wayan ma bata zuwa wanda duk kana iya yin sadar da zumunci da wannan baka samu zuwa ba amma aikenka yana zuwa za ka sai 'yan atamfofi da 'yan yadika ka aika musu da 'yan ɗan kuɗi in Allah ya hori da ana haɗa ana aika shi sa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa ko haƙƙin Allah in ka fitar na zakka ka kula da 'yan uwanka domin ka ba 'yan uwanka haƙƙin Allah na zakka abu biyu kai ka fitar da haƙƙin Allah kuma ka sadar da zumunci amma ka duba yanda zumuncin ya sakwarkwace shedan ya zo ya shiga cikin ko kai kai saboda baka da shi yan uwan naka ko dan uwan naka mai shine kana shedan ya saka maka cewa yanzu in ka je ma wulakanci za a yi maka saboda baka da shi shi ma shedan ya saka maka in ka zo da zumuncin ya dauka cewa abun hannun ka ne ya kawo ka to duk an samu waɗannan abubuwan suna faruwa to yanke zumunci alama ce cikin alamomin tashin alkiyama wasu uljiwar sunan makwabta ba ruwan makoci da ya ci ya tashi lafiya bai tashi lafiya ba ruwansa kawai tun da shi ne da gidansa da komai lafiya lau ba su da problem shi makocinsa yana cikin tashin hankali ba abu da masa zafi ita ma ka duba yadda abubuwa suka koma su unguwa ba dama makoci ya hankali ko ya faɗakar da makocinsa akan yaya sai a ce ka sa musu ido ba dama makoci ya iya hukunta dan makocinsa sabanin yadda ake da ba karatu bane yayi yawa da a al'ummar Hausa amma za ga akwai aiki da ɗan abin da Allah ta'ala ya sa aka sani za ka iya kama ɗan makocinka ka hukunta shi kuma in ya dawo ya zo ya yi godiya akwai wani da abu da ya ban mamaki wato wani yaro ne na zo na tarar wani mutum yana ta hukunta shi a gaban babarsa sai da ya gama irin irin bakanike din nan ne an kai yaron ya dinga koyan sana'ar wato kanikanci kwana ɗaya bai zo ba shine ogan ya biyo shi yake ta tambari da shi a gaban uwar da ya gama kuma ta ce thank you ba ji ba aka gama horar ɗan nata zai juya ta ce thank you sa kai yanzu dai ka ji kira a police station shi sa sai zai zama ko kawai mun zama alaikum an fusa ku kawai la ya durrukum man dalla za ka yi ka kallo yanzu nan in ka kula yaro sai ya ma rashin kunya ya zazzage ka ko kuma baba za ta zo da daurin kirji ta tsitsi ne ma albarka ko kuma mai gidan ya zo kawai ya fata wani yayi kaza wani yayi kaza shi ma ya zo da ya tsara ko ba ko ba ciki sai kusun fan baki yana da sun bi hada kan yaya sun lalace ba a yanka ba su uljuwa ga ba taimakekeniya tsakanin makwabtaka wani sai kwana bai ci abinci ba ba ruwanka kana da ikon da za ka taimaka ga agaza masa amma yana kwana cikin bala'i cikin yunwa abinci kai sai an zuba a cikin ainihin wato dozbin ɗinka sabida ya yawa sabida ya ka koma ka karanta tarihin sahabbai yadda suka rayu wanda suka ce ne makwabtaka kuna a kasar Hausa a da da ga duk ana nan cikin ruwa juna har da za a cin abincin nan duk da mutanen da suke yi a nan za ga wani ba a yi girki ba sai zai zuci a aka dan samu abin da aka yi a cikinsa sai ya fito da abincin to wa'annan abubuwan dole idan suna gudana to muna daga cikin wa'annan muke taimaka muna gaggauto da take amma ko shakka ba mu faruwar waɗannan abubuwa alama ce cikin alamomin tashin abu na 27 tashabbubil mishiyaka wato shi ba sa son tsufa wata alama lalle lalle ya tsufa amma shi yaro kwari ma kullum yana gaban mudubi da gaban wanzami sai an tanɗe shi wai ka a ganshi da gurgura ya tsufa ko kuma ya dinga gani ana so ga dattawa a unguwa waɗanda za su zama to masu mutunci da kuma magana shi kuma bai bai tsufa ba lalle so ko ganshi ya wajen shekara da da shi lalle lalle shi har yanzu da sauransa kaji wannan abin ita ma su tsofaffi ba sa son tsufa a kama da cikin kashin alkiyama ka zo ba kawai kai hau akwai abubuwa ne guda biyu wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba su da magani da tsufa da mutum ana buƙatar dattawa a cikin al'umma kuma daga cikin alamomin dattijantaka shine a ga mutum da farin gashi farin gashi in ka riga washta alar ra'asu shaiba ke gashin ka ya kamu da wutar furfura ya zama fari gashin ka ya zama fari ya zama fari da kawai abu da shari'a da ke so ka dinga kun saman nan falalle amma kar ka yi daya baki yadda za a ga a wanda wannan daya din ya dinga ɓoye shi Allahumma sai dai in irin furfura ce ta furesha ta rayuwa abubuwa duk sun zo bayan da suke bayan da ake zaton su ba duk abubuwa mutane a gama nan duk kowa a gashi gashi nan abun masha Allah amma duk wanda ya ke wannan shekarun furfura to kawai ya yi hau kawai ya zama dattijo a gidansa ya zama dattijo a layinsu ya zama cikin dattawan unguwa masu magana ta dattako ana bukatar irinsu a cikin al'umma to kaji ashe rikidewar dattawa su ce su allan burba su yadda ba su yara ne ta hanyar rikidewa da kokarin yin yanayi ka irin na matasa saba'in da wannan shi ma duk lokacin da ga manya ba sa san shekarun sun tsufa ba za san a ce sun tsufa kokari suke su koye tsufan to wannan ita ma duk lokacin da ya dauko mafi zai ga wannan mazhabar to alama ce cikin alamomi kaga malam yau kuma hadda tsofaffi shi ma an shigo kawai in mutum to kaga akwai ma wanda za su ya kamata su su wannan wanda ya kai wannan shekarun ai dama shi ya kamata ma kawai ya kuma kawai ya ƙara inganta alaƙarsa da Allah na ashirin da takwas kasaratu shuh yawaitar ruwa yawaitar ruwa alama ce cikin alamomin tashin alkiya in ka samu in ka ga ana ko rabo ake kawai kai in an baka naka shi in kai ka samu shi kenan kawai isar irin na sahabbai babu fifita bukatar ɗaukar kasar da ta babu alama da ta hannun wutar da ta idan ta zaro ƙaunar ya yi yawa cikin mutane ga mutane suna cikin tsananin bukata amma kuma babu tallafi babu gudunmawa daga masu shi duk wanda ya tsara wani maimakon shi ne ya kawo wannan wanda ya tsara a'a kawai mutum shi dai kan kawai lokacin da ga mutane sun kama irin wannan hanyar to ita ma yawaitar rowa da ƙauro wani ba ma waye ba wani ba makotar iyalansa ba kawai yake ba iyalansa ba sa ci suna ƙoshi ba sa samun abubuwan rayuwa yadda ya kamata iyalansa iyalansa rowa ya hana su ne wanda Allah ta'ala kaga mutum kawai ya aljihunsa sai ya je waje ya ci abinci abin nan su kuma rago kawai in ya zo sai ce bai da kudi da kyau ba sai ya yan da kan nan da kika saba a yi da ya riga ya cuta a waje wannan fa game da iyali ke kaga kuma wannan ya wani wanda yake ganin yana cikin da haka duk lokacin da rowa ta yi yawa cikin mutane to wannan alama ce cikin alamomin tashin alkiyama to an ce mu lokaci yayi za mu tsaya akan kasaratu tijara sai Allah shi bamu lada kuskuren da muka yi Allah ta'ala ya yafe mana inshallah Allah ila ila anta astaghfiruka wa atubu ilayk wannan yace assalamu alaikum wa rahmatullah malam dan Allah akwai wani dan uwa da aka sace masa babur har sau biyu to malam dan Allah a taya shi da addu'a Allah ya mayar masa da alkhairi to wannan ce ba to wannan dan uwa da aka sace masa babura haso biyu Allah madaukakin sarki ya mayar masa da mafificin alkhairin abin da ya rasa sannan Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga sake faruwar wannan shine abin da yake ina ganin ba tambaya ba